بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن جمعة شابيو قوة الربيع الآخر shekara ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 27 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine kaset na 208 ba da tara ba alaga tsana cikin jerin giyar kasusuwa waɗanda muke musu lamba ta bai daya a wannan aji namu na fasl Sheikh Al-Albani usul daga makarantar mu ta Darul Hadith Salafiya dake nan Zaria a Najeriya makarantar Mal Albani Zaria Allah ya gafarta mishi kamar yadda muka saba zamu karatu a littafin Ulumul Qur'anil Karim na Dr. Nuruddin Itir Allah ya gafarta masa zamu tashi inda malai yake cewa al-fasl al-ashir at-tafsir al-fiqhi fasali na goma malai yace wato bayani akan at-tafsiru al-fiqhi shine tafsirin alkur'ani mai girma a bisa salon kokarin kokarin zakulo fiqhun dake cikin ayoyi malai yace ta'rifu tafsir fiqhi wa nashatu me yake nufi da tafsir fiqhi kuma yaushe aka fara shi التفسير الفقهي هو التفسير الذي يعنى فيه بدراسة آيات الأحكام وبيان كيفية استنباط الأحكام منها شنو التفسير الذي يقرن كلاوة da yadda ake bincike akan ayoyi wanda suka shafi hukunce-hukunce ayatul ahkam da kuma kokarin zakulo hukunce-hukunce da fa'idojin da ke cikin su wa hada tafsiru bi hadhihi sifa yatamayyazu bi mazid min min diqqatil fa irin wannan tafsirin yana da wata siffa ta musamman shine wanda suke yin shi sai malamai masu zurfin fahimta wa umqil istinbat wanda kuma suke da zurfin iya zaƙulu hukunce-hukunci wa yasmahu bi a'malin dhihni fil munaqashati wal muwazana kuma irin wannan tafsiri a cikin shi akwai bada dama dan tattaunawa da gwara ra'ayoyi daban-daban na mutane mabambanta mimma yaj'alu lahu ahmiya akbar wanda hakan yana ba shi muhimmanci mai girma wa yulzimu bil i'tina'i bihi akthar kuma wannan yana nufin duk wanda zai mu'amala da alqur'ani yana bukatan ya bada muhimmanci sosai wajen mu'amalarsa da at-tafsir al-fiqhi malam yace warju ibtida'a hada tafsir warju ibtida'a hada tafsir ila ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye zamanin annabtarsa aka fara samun wato irin wannan tafsiri faqad fassara lis-sahabati kathiran min ayati al-qur'an wa bayyana lahum ahkamahu bi anwa'il bayanat domin shi da kansa sallallahu alaihi wasallama ya fassara wa sahabbai ayoyi da yawa kuma ya musu bayani mabambanta game da su thumma ja'a as-sahaba wa rahu yu'alijuna ma yajiddu lahum min al-umur sannan lokacin sahabbai su ma suka dosa kokarin yin tattaunawa da bayani da kokarin yin kawo kawo wato warwara da solution ga abin da yake ma yastajiddu sababbin abubuwa wa kanu yabhathuna awwalan fi kitabillah isan da wani abu sabo yazo musu za su fara bincikawa me yake cikin alqur'ani thumma fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama in ba samu alqur'ani ba sai kuma fara bincike me za a samu a cikin sunna thumma yajtahidun idan ba su samu a sunna ba sai su kokarin su fa kana min almutawaqqa an takhtalifa ijtihadatuhum fi fahmi ba'd ayat ba'd alayat wa istinbat alahkam minha saboda kuma abu ne wanda yake da za a iya fahimta cewa maka ba mutane dama kowa ya faɗi ra'ayinsa ko ya ƙoƙarinsa ko ya amfani da basirarsa da iliminsa ya zaƙulo hukunci daga wata aya ko ya bayyana wata fahimtarsa da dama dole za a samu bambancin ra'ayi wannan abu ne na ɗabi'a bala ya ce min amsa da ce zalika ikhtilafun fi idatil mutallaqa hal tahsibu bil haidi aw bil athari kamar yadda sabai suka yi sabani tsohon sabani tsakanin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da mace da aka saka da me za ta yi lissafi da tsarki ko kuwa da haila fadhaba umar bin khattab wa ali wa ibn mas'ud ila annaha bil haid wannan manyan sahabbai sayyidina umar da ali da ibn mas'ud da ma sauran halifofi guda biyu abubakar da usman da manyan malamai cikin sahabbai suka tafi akan cewa haila za ta lissafa wa zahaba abdullahi ibn umara wa zaid ibn thabit wa sayyida aisha ila annaha al-athhar wasu manyan malaman kuma irin abdullahi dan umar da zaid dan thabit da sayyidina aisha Allah ya kara musu yadda da wasu su su kuma suka ce da tsarki za ta lissafa wa sababu fi zalika anna al-qur'a fi qawli ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru abin da ya jawo wannan rikicin na sabanin fahimta shine qur'i da Allah ya ambata a cikin fadin sa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru Allah ya ce matan da aka saka za su jira kada su yi aure har sai sun yi qur'i uku wato sai sun samu kansu a yanayin qur'i daya biyu uku wannan kalma ta qur ta tamidu fi lugatil arabi an tufassara bil hiyab za ya fassara ta da hailoli wa bil athari ko a fassara ta da tsarki faltamasa kullu fariqin qarinatan rajjaha biha ma zahaba ilayhi wanda suka ce hailoli ne hiyab ne suka fara neman dalilin da su goyi bayan maganar su wanda suka ce tsarki ne suka fara goyen bayan dalilin da su za su za su taimaka wa kansu wannan sabanin akan qur'i tsohon batu ne tsohon zance ne a cikin musulunci tun al'asrul awwal yana daga cikin sabanin da ba aurare ba har yau irin shi irin batu game da qira'atu al-fatiha a khalfal imam da irin shi irin batu game da takfiru tariki sala suna nan ire-iren su wasu masail fiqhiyya ijtihadiyya wanda tun da sahabbai suka yi sabani akan su har yanzu kowa sai dai zo ya shiga ciki yayi nashi abin nan ɗin ninƙayar ya karanta ya bincika ya nazarta ya tike zuwa ga abin da yake ganin rajihi gare shi babu kuma fitina ko rikici akai yadda mas'ala take shine shi asalin lafazin alqur'u shine jawo duka wannan tashin tashina saboda abin da ke da alqur'u a larabci shine alwaqtu alwaqtu limaji'i shay'i lokacin zuwan wani abu wanda abin ya ci sun ya zahab wa ya duk abin da zai zo ya tafi ya dawo za a kiran lokacin shi da suna ƙuri'i period na zuwan wannan abu zugo mata suna da ƙuri'i uku ne duk mace baliga tana da ƙuri'i iri uku da ke iya zuwa mata akwai ƙuri'in tsarki akwai ƙuri'in haila akwai ƙuri'in ciki duk jujjuyanta baya wuce waɗannan wata rana tana tsarki wata rana tana haila wata rana tana da ciki kowanne a cikinsu a larabci za a kira shi da suna ƙur'i saboda kowanne yana tafiya kuma in ya zo yana tafiya ya dawo in ya zo kuma an san lokacin da zai ya wuce ko mun gane to da ƙur'ani ya zo sai ya ce ƙur'i wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna talasta ƙuro to kaga a bisa ƙa'ida da ake sakin mace a tsarki fatsalli ƙohunna li'iddatihinna an sake ta tana tsarki kenan za ta zauna min tsohurin ila haidin min haidin ila tsohurin min tsohurin ila haidin min haidin ila tsohurin min tsohurin ila haidin min haidin ila tsohurin ko ne za ta samu uku uku uku an sake ta a tsarki bayan kwanaki sai ta yi haila wanda suke cewa da haila za a lissafa su ce tun ta yi ƙuri ɗaya ta sake yin tsarki ta sake yin haila ƙuri biyu kenan ta sake yin tsarki ta sake haila ƙuri uku to a gunsu randa jini ya zo mata da zaran jinin ya zo ta gama iddata to anan ma sa da sabani ba shine muhalli ba yanzu akwai wanda suke ganin sai ta yi wanka ta gama wannan hailar kenan dan akwai mijin ma da ya tare da matan shi da ya saka tana za ta kai ruwa ban daki ta wanka yace na dawo da ki tace wallahi baka isa ba aka je gun sayyidina Umar kuma yace a a wa bulatuhunna a haqu bi raddihinna tunda bata yi tsarkin ba jinin ya tsaya amma bata bata wanka ba to kaga yanzu agun waɗannan da tsarkin da aka sake ta za ta samu kanta a halin tsarki uku da kuma haila uku shine gama iddata wanda kuma suka ce da tsarki za ta gwada za ta lissafa za ka a wurinsu wannan tsarki na farko ban da shi wanda aka suke ta tana cikin shi sai ta yi haila ta sake yin tsarki shi ne ɗaya sake yin haila sake yin tsarki shi ne biyu ta sake yin haila ta sake yin tsarki to kaga su kuma abunsu tsarki hudu kenan har da tsarki da take ciki kuma gani to inda rikima take zuwa shine wajen kome ko idan ta ji ta yi aure shin ta yi aure ta fita daga idda ko bata fita ba ko kuma Allah ya kawo kaman kaddaran mutuwa batun takaba da batun gado anan da yake samun rigingimu da yawa game da waɗannan to tun daga zamanin sahabbai ake wannan rigima kamar yadda malai ya ambata anan a bangaren cewa hiyad ne hailoli ne akwai waɗannan malaman da ya ambata cikin sahabbai Umar Ali da Ibn Mas'udin akwai Mujahid akwai Arabi ibn Anas a cikin tabi'i akwai Qatada ibn Da'ama akwai Bahak akwai Ibn Abbas akwai Amr dan Dinar akwai Suddi duka suna nan a cikin wannan cikin wannan karabkar da yawan su wanda kuma suka ce tsarki ne Aisha ita ce limamiyar su saboda ta ta kawo hujjoji ta yi kokarin ta kare wannan ra'ayin da duk hujjar take da shi Aisha Abdullahi dan Umar Zaid dan Sabit kaji duk waɗannan manyan malamai ne ibn shabil a wannan mazaba yake shi ma al-imamu ahmad ibn hanbal dawud bin zahiri duka waɗannan wuraren suke kai da ammatu fuqaha al-madina duka a wannan bangaren suke kowanne kuma suna da hujjojinsu da suka kawo da istinbatatun su da gaskiya wanda zan iya tunawa misali su waɗancan masu cewa hiyad ne sai suka ce ai gashi Allah ya ce wallahi ya isna minal mahid min nisaikum matan da suka cire tsammani daga haila cikin matanku fa iddatuhunna thalathatu ashhur su iddasu kwanaki ne sai suka ce to kaga yanzu an faɗi abinda suka rasa da yasa suke lissafin haila da kwanaki eh idda da kwanaki me aka ce sun rasa yasna min al-mahid to kenan inda suna haila ita ce abin lissafi suka ce da haka yana cewa haila ita ce abin lissafi so da an ce wallahi ya isna minal mahid ba a ce ya isna minal tuhur ba domin damun shi a tuhur shine asali haka ya da gaske hujjar su ma cewa ai tsarki shine asali ga duk mace tunda aka haife ta a cikin tsarki take sai ran ta balaga za a samu wannan canjin to aka ce ta lissafi da abin da yake shine asali kamar ta lissafi da babu lissafi kenan don in ta gama idda in ta gama ta zama cikin ya isa ta kai menopause shi za ta dawo dai tsarkin ko mun gane suka ce to da haka ba shi ba a lissafi da shi suka ƙara cewa saboda gashi Umar dan Khattab ya faɗa a cikin hudubar shi bainar jama'a da yake cewa iddatul amati haibatani iddar mace baiwa wadda aka aura wadda aka ce idan mutum bai samu dama aure ba ya auri liman khashiyal arata minkum ko to idan ka aure ta idan saki yazo ya auku aka zo aka ce za a yi idda da me za ta yi lissafi sai Umar ya ce haibatani bai ce tsohorani ba kuma ya faɗi wannan ala ala ru'usil mala'i min as-sahabati a hudu ba shi ba wanda mai inkarin wannan abu kuma haka mata bayi suka ci gaba da lissafin idda su da haila biyu ya daga sojojinsu da kuna hadisi ma mai rauni cewa annabi sallallahu ya ce ma ya ce ma wata mata da isalata ayyama iqra'iki ki bar sallah wata mai istihada ki bar sallah kwanakin qur'inki kaga wajen kwanaki ne ake barin sallah kwanakin haila kaga suka ce haila ita ce qur'i kaga kamar sun riga sun ci rigima ko tun ka ji waɗancan ka koma qurtubi ya ta kawo su kai ibnu jaririn kanshi da ya gama kawa ya gama kawa bai tarjihin kome ba ya kawo na wane ya kawo ya kawo da isnadi ya kawo na wane kawai sai ya wuce abin shi shi sai yana daga cikin a wani abu da kullum nake ga mutane a wannan lokaci wai sai mutum ya ce wai dole sai ka mai tarji ai akwai tarjihin da yafi karfin mutum idan idan akwai mas'ala ta khilafa idan mutum maka tambaya kace to malamai sai sabani sun ce kaza sun ce kaza sai ya ce wai to me tarjihi sai ya ban san tarjihi akai domin tarjihi yana buƙatar sabon bincike yana buƙatan kai bincike sabo zaka iya kai irin wanda usane suke na zafin kai amma wannan kana yi ne dan kai kadai ne dan baka san girman nauyin abin da kake faɗa ba da za a ritsa ka a cikin tattauna ta ilimi sai ka sai ka gane kuranka sai ka ji kunya irin yanda muke sare mu ce kaza kawai shine raji misali yanzu batu akan shan shan azumi ga tsoho da da da da wanda yake da ulcer da masu ciki da masu shayarwa ramawa ne ko mai suna ɗaya ko ciyarwa wani kawai zai ce duk ciyarwa za su yi ko ta wannan ustazu ne kawai za ka tausaya mai ne wani kawai ce a kaza ne kawai yana buƙatar ka sake bibiyan sawun ne malamai suka faɗa tukuna to in baka wani bibiyan sawun baka ce kawai baka sani ba shi su kuma sauran suka ce a ai da Allah ya ce fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda eh fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda Allah yace in za ku saki mata ku sake su da lissafin su kuma ku kiyaye lissafin daidai ina ne aka ce a saki mace tsarki ko haila tsarki ko tsarki aka ce aka sake ta ma da haila an yi talaqul bid'i bid'a ce kaga sai Allah ya kira wannan da shine fatalliquhunna li'idatina kamar kace fatalliquhunna lituhurihinna suka ce gashi ga ga, ga istinbadu zuwa wa ahsul idda kuma ku kiyaye tsarkin nan shine wancan qur'in da aka ce ya tarbasu ya musu salastu quru shine suka ce shi ake nufi da wa ahsul idda ai wa ahsul athhara ku ididdige tsarkin nasu suka ce kuma saboda abinda aka ce la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra ai ana so a samu muhula mai yawa wanda za ta bada dama hala ai sulhu in ka dauki haila ce lissafin to wata kila a cikin kwana 30 an yi a cikin kwana 75 an gama in ka dauki tsarki kuwa hala kai hala akai kwana 90 ko kwana 100 ba saboda ka an samu ƙarin space na iyin sulhu haka suka yi ta wannan tattauna fa jama'a sahabbai suka yi tabi'ai suka yi atba'u tabi'ina malamai duk inda ka je ka tushe ka gwanin tattaunawa haka da sayyidina Abdullahi dan Umar ya saki matan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce murhu falyuraji'ha ka ce mishi na ce ya mai da ita thumma liyumsikha ya rike ta hatta taqhura hatta yi tsarki thumma tahidu ta yi haila annabi ce thumma tatuhuru ta sake yin tsarki sai ce fatilka fatilka iddatun nisa ce tsarkin nan shine abin lissafin sakin mata to gajin kitsin kawai abin da ka sa abin da kai kakai saki kawai ya kuma zaman lafiya yau an kaga zai rikice ba kawai kakai saki ci gaba da rike ba ta ka kai hakuri ko kuma kai ta'adda Allah sa an yi sakin a rabu lafiya kada wani abu ya taso amma dai malikiya wannan suke aiki da shi na na tsarki domin shine magana mazhabin malikiya mazhabin na malikiya idan mutum yana kafa cikin matsawalat abu da yawa zaka rage shi na zafin kai yawa zaka rage zafin kai da saurin isdaru hukunce hukunce zaka san cewa abin yafi fadin yadda kake tsammani yanzu wannan summary ne kawai zaka iya wuni guda kana karatu a cikin tafan fiqh ka dauki akalla kowace mazhaba ka dauki littafin ta kwaya daya a matsayin sample ka ɗauki muguni na ibn Qudama ka ɗauki kamar littafin Jawahir Iklil ko Mudawwara ka ɗauki wani a mazhabin Shafi'iyya kamar Al-Um ko littafin Imam Nawawi abin sunan shi Al-Majmu ko wani littafai makamanta ka ka ɗauki Ibn Hazm Al-Muhalla zaka ga bayanai iri daban-daban haka kuma littafan hadisi shuruhu din nan da zaka gani haka kuma littafan tafsiri tafsirin wannan sura wannan aya cikin suratul Baqara Allah ya samu dace malam yace wa kana sahabatu radiyallahu anhum mutajarridina li talab al-haqi la yahiduna an sahabbai sun kasance mutane ne masu wanda suke very objective mutajarridin wanda suke rabuwa da ra'ayinsu wajen neman gaskiya la yahiduna anhu ba sa karkacewa daga barin gaskiya wa rubbama tanadharu wani lokaci suka tattauna fa in iqtana al-wahid bi ra'yi al-akhari akhadha bi in suka tattauna duk wanda ya gamsu da ra'ayin ɗayan sai ya karba wa illa in bai gamsu ba azara kullu wahidin akahu sai kowa ya wadan shi uwan shi uzuri fi ijtihadihi a cikin ijtihadin sa wa wasi'a lahu fihi kuma ya fadada masa ya bashi ya bashi dama subhanallah kaga mu da muke takama yanzu cewa muna bin tafarkin su ba ma yin wannan ba ma iya tattaunawa cikin mutuntawa da sanin darajar juna ko tattaunawa ta ilimi game da mas'ala ba ma iyawa tunda mas'ala ce wani malami zai faɗa sai ga jahilai waɗanda ba su da ilimi kuma ba su da ala na binciken su gane ya abin yake ko sa so su bincika ba su da imkaniyar bincikawa amma kuma su za su tada ƙayar baya su tada rikici wani kuma ko da ma malamin ne shi ma amma in ya tashi mu'alajan maganar babu girmamawa babu mutuntawa babu sanin darajar ilimi zai yi cin mutunci zai yi a shari'a zai mai da abin kamar ba karatu ake ba kamar ana cin kasuwa ne to wannan ya saba tafarkin sabbai to balanta ko magana bayar da uzuri babu ba ba da uzuri a cikin mutanen yanzu za to mai ka da munafurci da ƙarya da riya da son zuciya da jahilci babu ba da uzuri duk abubuwa da suke cikin zuciyar mutum da baka sani ba ka dinga rantsewa da Allah cewa haka ne kaza an ce ƙarya suke wallahi masoya zuciya ne ƙarya suke wallahi so suke su burge ƙarya yake wallahi wannan wannan son zuciya ne wannan ba adalci ba duk wannan tuhuma ce wanda babu insafi a cikin ta ya kamata mu zama muna da hankali muna da tunani kuma muna lissafa abin da bakunan mu suke faɗi Allah ya tsare mu malam yace wa haka zastamara al-halu fi ijtihadi a'immati tabi'ina wa man ba'dahum kala immatil arba'a wa amsali haka nan zamanin tabi'ai da na bayan su suka ci gaba da ijtihadi akan haka walakin izadatil waqa'i'u al-mustajidda sai dai abubuwa sababbi sun ci gaba da zuwa rayuwa tana kawo abubuwa sababbi kullum wanda za su lazimta a ƙara kallon nasoshi ay istinbat fazadatil masail allati tustanbatu min al-qur'anil karim daga nan sai matsalolin suka karu wata wasa'ati dirasatu tafsiriya li ayatul ahkam bincike game da ayoyin hukunce hukunce sai ya ƙara fadi walamma zaharat madhahibu fuqahil amsar bibuniha bibunyanha ad-dakham al-mu'assil ala al-usul al-ijtihadiyya wa duwinat thumma za'at fi an-nas ta'athara bi kulli madhhabin minha طوائف من العلماء to bayan da mazhabobin malamai na garuruwa mazhabin Madina mazhabin Kufa mazhabin Iraki mazhabin abin nan Yaman mazhabin Shafi'i na Misra da Yaman da Makka duk suka bayyana mazhabin Auza'i a ƙasar Sham mazhabin Dawud Zahiri a Baghdad Ahmad ibn Hanbal shi ma a Baghdad mazhabin al-Imam Abu Hanifa a Kufa mazhabin Maliku a ƙasar Makka Hijaz duk suka bayyana waɗannan mazhabobin sai aka samu kuma kowane wuri wasu malamai sun goyi bayan wani mazhabi sa tafiya a kan shi kama hasala min qablu an ta'athara fuqahu sahabati bawaif bi fuqahi sahabat bawaif na sahabati wa tabi'in kamar yadda da malamai cikin sahabbai suna da waɗanda suke bin tafarkin su Abdullahi dan Umar Zaid dan Sabit sune malaman fiqhu a cikin sahabbai a Madina duk ɗaliban su taso a wannan wajen suna bin mazhabin su al-Imam Abdullahi dan Abbas shine malamin fiqhu a ƙasar Makka ana bin mazhabin shi Abdullahi dan Abu dan Awas shine malamin fiqhu a kasar Misra Abdullahi dan Mas'ud da Musa al-Ash'ari su kuma sune a kasar Kufa haka dai haka ne ko mun gane waɗancan su kuma a kasar Sham su Abu Darda to kowanne zaka ga yana da magoya bayan mazhabinsa wanda daga nan ne waɗannan mazhabin suka yi naso game da kake ganin su ce to da haka walakin al-usul al-mutaakhira shaydat tawassu'an fil munaqashati sai dai a waɗannan zamuna na baya akwai tattaunawa yayi faɗi yu'ayyidu kullu fariqin madhhabahu alladhi i'taqada annahu alhaq kowa na kokarin ya goyi bayan mazhabin shi dake gani shine gaskiya kaga abin ya fara raguwa su sabai kowa yana kokarin ina gaskiya take ba dole sai a hannun shi ba su kuma yanzu kowa so yake a ƙarshe ya zama gaskiya tashi ce gaskiya warba jarra zalika ila tashdidi tashdidin naqdi ala al-madhahib al-madhhab al-mukhalif wani lokaci ma a tsananta wanda ya saba mimma yukhalifu manhajil bath ilmi da abin da ya saba kaidar bincike na ilimi la siyama fil qarnir rabi'u ma ba'da musamman daga shekara ta 300 in kun tuna mun shige ta a cikin tarihin da muka ce an shiga cikin zamanin rikici hatta tasharatul munazaratul kalamiyya fa aka samu hina tasharat aka samu yaduwar munazara akan mas'aloli yace ashharu ma ullifa okay to bari mu tsallaka tunda ai mun an taba ko muka bi mushi sai mu tayi shi kadai na'am sai al'ibar fi khabari man abar al'imamu al-zahabi rahmatullahi alaihi za mu tashi daga tarihin shekara ta muna cikin tarihin shekara ta 301 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanata ihda wa salasmi'a mun fara karanta ta zamu tashi dake cewa fiha a wannan shekara ne dai kuma kutila Abu Sa'id al-Jabbani Abu Sa'id al-Jabbani wato wani mutum da ake cewa Al-Hasan ibn Bahram wani babban a batacce ne cikin zanadika a wannan shekara aka kashe shi alqarmati sahibu hajar wanda yake wato yayi shugabanci a ƙasar hajar qatalahu khadimul lahu saqlabiyun wani bawan sadake masa hidima daga cikin as-saqaliba saqlabi wato wannan ta'aribi ne na lafazin slavic Slavic S-L-A-V-I-C Slavic suna ne da ake baiwa ƙabilun turawa na gabashin ƙasashen turai ƙasashen Slavic kamar yanzu ka ce wato inda ake ce masu Scandinavia to turawan da suke wannan yankin a lokacin ana sai da su a bayi suna aiki a ƙasashen musulmi wasu suna da fasaha da ilimi wasu likitoci ne wasu injiniyoyi wasu akantoci ne wasu kuma masu kiɗa ne musamman 'yan matan cikinsu makaɗa ne da masu rawa to ana ce musu as-saqaliba wurare sai a ce saqlabi saqlabi asali dangantaka ne zuwa ga wani kakansu da ake ce mishi saqlab ibnu nabti ibnu yafif kamar yadda malaman tarihi suke faɗa wannan mutumin bature ne amma yaron gidan wannan shugaba sai rawadahu fil hammami ya mamaye shi a gidan wanka kamar kace swimming pool sun makaraza ya shaƙe shi ya kashe shi a cikin ruwa sun makaraza sannan ya fito fasta da ara isan min khawasil janabi ya zo ya ce ma wani ɗaya daga cikin manyan bodyguard ɗin shi suna jiran shi a wajen yana wanka a ciki shi kuma shi yake nike mai sabulu da turare da abun aski da sauransu kawai ya shaƙe shi ya danna shi cikin ruwa har ya ga ya mutu sai ya fito ya kira ɗaya daga cikin wato masu gadin nashi ya ce mishi ya ce mishi as-sayyidu yatlubuka mai gida yana kiranka falamma da khala qatalahu da ya shige shi ma sai ya kashe shi thumma da akhara ya ƙara kiran wani kazalika hatta qatala arba'atu sai da ya kashe yan sanda hudu thumma sahan nisa'u sannan mata da suke cikin wurin suka kwarma ihu wa takafaru alal khadami faqataluhu sai na aka zo aka mai taron dangi aka kashe shi wa kana hadal mulhid shi wannan bataccen shi wanda aka kashe tun farko din shi wato abin nan ibnu bahram alhasan ibnu bahram kad tamakkana ya samu karfi wa hazama da juyusha ya rugurguza sojojin gwamnati thumma hadanahu al-khalifa daga baya sarki yayin sulhu da shi dan ta'adda ne amma da ya karfi sai aka yi sulhu da shi aka bashi aka ce to ka zama gwamnan yankin da ka ci din kare zai kai da dai cewa kai na ƙasa da mu haka aka mu kamar za a ce wani irin wannan suturji ne sai a ce to an baka an baka kantuma na yankinka don dai ka yadda kun gani haka aka mai yace wasmuhu al-hasan ibn bahram al-jabali Allah ya kyauta malam yace wa fiha sara ubaidullah al-mahdi al-mutagallib ala al-maghrib wancan dan shi'a ubaidullah al-mahdi wanda ya fara kokarin kafa daular Ubaidiyya a ƙasar Maghrib a wannan shekarar shi ma ya tafi fi 40 alfan da sojoji 4000 me nufin shi da ya akuda Misr ya taho daga Maghrib yana so ya ci ƙasar Misr hatta baqiya bainahu baina Misr ayyamu sai ne zama shigar shi Misr sura tafiyar 'yan kwanaki famfajarat makhadatun nili to sai taskar kogin Nilu ta tumbatsa kogin Nilu yayi ambaliya fahalal ma'u bainahum wa bain Misr wannan ruwa shi ya hana su su iso ƙasar Misra sai ya juya thumma jarat bainahum wa bainal jaysh al-muqtadir hurub sannan aka yaƙe yaƙe tsakanin shi da sojojin al-muqtadir ala Allah farja al-mahdi ila barqa sai ya dawo garin barka barka tana cikin ƙasar libya ne a yanzu gabashin ƙasar libya ana ce mata sirenashiya sunan garin ke sirenashiya nan ya dawo ba da an malakal iskandariya wal fayyum bayan ya kwace garuruwan fayyum da iskandariya wanda dukkanin suna cikin ƙasar misra ya haizu wannan shi ma yayi wannan shidanci a daidai lokacin wa fiha tufiya abu nasr ahmad ibn al-amir isma'il yahrub ibn ahmad as-samani shi ma wannan a wannan shekara ya rasu sahibu ma wara an-nahri qatalahu gilmanuhu shi ma yaran shi ne suka kashe shi eh yaran shi na office suka kashe shi wata wata mallaka badahu ibnuhu nasr wa fiha abubakar ahmad ibn muhammad ibn abdul aziz ibn al-ja'd al-baghdadi al-washsha abubakar washa malamin hadifi ne mashahuri wanda ya riwaya muwadda kamar da malamin bata daga suwaid ibn sa'id al-harawi suwaid ibn sa'id al-harawi malamin imam ahmad ibn hanbal ya rusu ka ta 240 yana da riwaya muwadda shahararriya riwaya muwadda ta muhammad ibn al-hasan al-shaybani ba muwadda irin wannan taka ba shi ma wannan abubakar washa yayi riwayar ta daga wancan malamin wato suwaid ibn sa'id al-harawi abinda ake nufi alwasha lafazin washa lafazi ne dake da ma'ana guda biyu alwasha'u magulmaci daga washa ya shi fa huwa washa'u kamar yadda ce banna'u amma ba shine ma'anar shi ba anan wannan washa daga alwashi wanda shine wani nau'i ne na na kyallan alharini to ya kasance yana sana'ar sai da wannan kyallan shine ake ci mishi alwasha والحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البردعي البرديجي ببغداد سيكون مالا أبو بكر البرديجي شما يرسو أقرم بغداد أولا شكرا تدريم كل دايا رواء أبي سيد الأشج وطبقته وطوف وصنف daga cikin malaman shi akwai Abu Sa'id al-Ashaj yayi yawo ya kewaye duniya ya rubuta littafai da yawa wa fi wa Ibrahim ibn Yusufa al-Hisinjani Ibrahim ibn Ismail sun jani shi ma wannan shiga ya rasu Abu Isaka al-Hafiz bin Ray ya mutu a garin Rayu a kasar Iran ta yanzu kenan rawa an Talut ibn Abbad wa Hisham ibn Ammar wa tabaqati ma daga cikin malaman shi kenan wa Bakr ibn Ahmad ibn Muqbil al-Basri al-Hafiz Abu Bakr al-Hafiz al-Basri shi ma ya rasu a wannan shekara rawa an Abdullah ibn Muawiya al-Jumahi wa tabaqati wa fiha har ila da cikin wannan shekara Ja'far ibn Muhammad ibn al-Hasan wannan shine Ja'far al-Firyabi mashahurin malamin Ibn al-Mustafa al-Hafiz al-Allama Abu Bakr al-Firyabi sahibu tasanif Malam Bakr al-Firyabi ya tafi da yawa mabambanta yana da Musnad yana da makamantan su rahala min bilad turki ila Misr ya taso tun daga kasar Turk yazo Misra wa asha 94 sana ya rayu shekara wato 94 so da haifin shekata ɗari biyu ne da bakwai yar shekata ɗari uku da ɗaya kaga abin da ya rage mai a shekara ɗari shi ne shekara shida da aka shekara sha'ara casa'in da hudu a duniya wali ya ƙaba a dinawar ya yi alƙalanci a garin dinawar dinawar shi ma yanzu ƙasar iran ne wa kana min au'iyatin ilm yana daga cikin malamai masana ilmi sosai rawana ali ibn al-madini daga cikin malaman shi kenan ali ibn abdullah ibn al-madini wa abi ja'far al-nufaili wa tabaqatihima da sa'annunsu irin su shayban ibn farrukh irin su qutaybah dan sa'id irin su hudba ibn khalid irin su isaq ibn rawiya irin su usman ibn abi shayba da waɗannan malaman sa malai sake cewa wa awwalu sama'ihi sanata 24 wa 100 ya fara jin hadisi tun shekara ta 200 da ainihin 24 ina kamar dan shekara goma sha bakwai kenan wa kana ibn adi qala ibn adi kunna nahduru majlisahu mun kasance muna zuwa makarantarsa wa fihi asharatu alafin aw akthar masu halattar makarantar kamar mutum dubu goma in yana tafsiri in yana kanta da hadisi mutum dubu goma ko sama da haka wa fiha husayn ibn idris al-hafiz abu ali al-ansari al-harawi rahala wa tawafa wa sannafa sai kuma al-Hussein ibn Idris Abu Ali al-Ansari mutumin Hara ta ƙasar Iran a yanzu kenan wanda shi ma yayi yawo yayi yayi rubuce-rubuce rawan Sayyid ibn Mansur wa Suwaid ibn Sa'id wa Khalq wasaqahu Darqutni وفيها هائلة أن شكرا الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد ابن ناجية البريري البربري الأصل البغدادي أصلا شبك فاتاني أما يظن قرن بغدازا أحد الأثبات إيرك تكما لمي وأن لسك كفاء علمي المصنفين مربوطة سمع أبا بكر بن أبي شيبة يأكو يكرتو أبو بكر بن أبي شيبة وطبقته دسا الننسى وفيها المحدث المعمر sai ko malamin hadisin nan wanda ya sha mai sosai ya dade a duniya Muhammad ibn Hibban da yake da'ifi ne a hadisi Muhammad ibn Hibban ibn al-Azhar Abu Bakr al-Bahili al-Basri al-Qattan nazil Baghdad yayi zaman shirana a Baghdada rawa an Abi Asim an-Nabi yana da riwaya daga Abu Asim Abdahak ibn Makhlad wa Amr ibn Marzuq mala ya ce wa huwa ba'if ya rauni ne wafiya alhafiz abu ja'far muhammad ibn al-abbas al-akhram al-asfahani al-faqih alhafiz ibn al-akhram yana da riwaya daga abu quraib da waninsa wafiya muhammad ibn abdurrahman as-sami al-harawi al-hafiz fi dhil-qa'da a watan dhil-qa'da na shekara ta 311 malam muhammad dan abdurrahman as-sami ya rasu rawa an ahmad ibn yunus wa ahmad ibn hanbal wal kibar daga cikin malamansa kenan shi ma wafiha a wannan shekara har ila yau Muhammad ibn Yahya ibn Manda to mu kiyaye ibn Manda guda biyu ne akwai ibn Manda al-Kabir shine wannan ko kuma jikansa shine Muhammad ibn Ishaq ibn Manda wannan sunan shi Muhammad ibn Yahya ibn Manda to akwai kuma jikansa shine yafi shahara mai littafin Kitabul Iman na tauhidi da asani mashayikhil bukhari a cikin juz'i biyu wannan da ya shahara to jikan wannan ne mu kiyaye shi wannan sunan shi Muhammad ibn Yahya ibn Manda lafazin Manda ana rubutawa da ta'un marbuta mai ƴaƴa ko kuma da ha'un mara ƴaƴa kamar ibn Majah ana yi cewa ibn Majah ana yi cewa ibn Majata ya halasta to haka shi ma wannan Al-Hafiz Abu Abdullah Al-Asfahani shi manda din lakabin wani kakansu ne Ibrahim ibn al-Walid waɗannan malaman jikokin wani ba maguje ne da ya musulunta lokacin da musulunci je ƙasar Asfahan a zamanin ainihin halifanci Sayyidina Uthman dan Affan kakansu ya musulunta sai kuma jikokin shi da yayin shi da sauransu sai suka zama manyan malamai gashi ma wala yace Jaddul Hafiz al-Kabir wannan shine kakan babban malamin nan wane kenan Muhammad ابن إسحاق ابن منده رواء اللويل وأبي كريب daga cikin malaman shi akwai luwayn ko kuma abu kurayb wa khalq da wasunsu yana da malamai da yawa kamar su abu sayyid al-ashad da hannad ibn sari sannan daga cikin ɗaliban shi kuma akwai al-imamu abul qasim at-tabarani da kuma abu nu'aym al-asbahani duka ɗaliban sa ne qala abu shaykh abu shaykh al-asbahani wanda shi ma ɗaliban sa ne yace ko kuma a ce jikan shi ne ma a karatu ɗalibin ɗaliban shi ne domin abu shek ɗalibin abu ra'ayi ne ya ce kana ustaza shiyukhina wa imami shi ne wato ustaz malamin malamanmu wa imamahum a tafi akan ustaz ke wa imamahum kuma limaminsu wa qila innahu kana yujari ahmad ibn al-furat ar-razi wa yunazi'ahu wa yunazi'u an ce tun wannan amr ibn al-furat malamin sa ne amma tun yana yaro kankani suka yi ta gwabzawa da Ahmad ibn Furat malami ne da ɗalibinsa amma yana yawan jayayya da malamin yana yawan jayayya da malamin ko da yaushe idan Ahmad ibn Furat ya faɗi magana sai kuma shi ya dinga ba da ra'ayin shi sabanin na malamin ya samu wannan shida wa fiha ha ila da a ciki al-amiru Ali ibn Ahmad al-Rabisi amiru jundi jundai sabur jundai sabur sai kuma al'amir Ali ibn Ahmad al-Rabis wanda ya yi gwamna a garin Jundai Sabur. Wannan Jundai Sabur ɗin nan hanyar sunan garin kenan yana daga cikin ma'afir tarihiyya a ƙasar Farisa, yanzu ƙasar Iran ne, ana ruga shi da Gunde Shafur, kamar da irin kamar Spain ɗin India. Wani gari ne da yake da tsohon tarihin ilimin likitanci, yana daga cikin abin da mutanen garin suka shahara da shi Uh, wato sanin cututtuka da yadda ake maganinsu da tsirrai hasali ma daular musulunci ta banal abbas ta dogara sosai da irin mutanen garin wajen developing ɗin wato medical service ɗin da aka, aka yi a zamanin daular banal abbas kun san a daular banal abbas a, suna da ci gaba sosai ta fuskar ilimin kiwon lafiya wanda har suna da abubuwan da a yanzu su yake irin abin da ake ce ma asibiti a yanzu suna da shi wanda suke ce ma maristan wurin ajiye marasa lafiya da sauransu kuma akwai masana masu bincike akan tsirrai da cututtuka da ƙwayoyin halitta da yadda ake magance su suna da laboratories ɗinsu na bincike mahabir inda suke shiga su ta gwaje-gwajen su kamar da ka gani yanzu masana kimiyya suna yi to ilimin mutanen wannan garin yana daga cikin abin da yake ya zama source da aka yi driving ɗin wannan ci gaban to ya yi gwamna a wajen wasu sannan kuma ya taɓa yin gwamna a nan afirka sus a afirka ne ƙasan maroko eh ƙasan maroko garin yan dariƙa din wa khallafa alfa farasin ya mutu ya bar doki guda dubu kama a ce mota dubu wa alf alf dinar da dinari miliyan ɗaya wato kama a ce biliyan ɗaya kenan ko ta naira ko ta dala wani hau zalika da makamantan waɗanda ya bar dukiya mai yawa Allah ya gafata ne sanatar sunaini wa salasami'a mala ya ce fiya adal mahadi wa na'ibuhu habbasa ilal iskandariya a wannan shekara mahadi da shi da wato mataimakinsa mai suna habbasa suka dawo ƙasar iskandariya a wancan mahadi na ƙarya ɗin da muka ji cewa ya yi ƙoƙarin shiga misra ya ce fatan matuwaƙa'atun kabiratun aka yi wani babban yaƙi tsakanin shi da sojojin halifa wancan al-muqtadir utila fiha habbasa aka kashe shi habbasa faddal mahdi ila al-qairawan da haka mahdi ya tirsa su zuwa ga komawa qairawan nan cikin kasar afirka ke wa fiha sadar al-muqtadir aba abdullahi al-husayn ibn al-jassas al-jawhari wa sajjanu a wannan shekara ne dai kuma shugaban kasa ko halifa al-muqtadir ya kwace dukiyar abu abdullah al-husayn ibn al-jassas ɗaya daga cikin kwamandojinsa wasajjalahu kuma ya sashi a gidan yari wa akhadha min al-amwali ma qimatuhu 4000 alf dirham ya kwashi dukiya wadda kimar ta da aka yi kamar wato 4000 alf kaman dinari dubu kaman dinari miliyan 4 kin 4000 alf wancan kaga shi miliyan 1 kai aka ce ko wannan shi nashi da aka kwace ma miliyan 4 dole abbasiya ta shahara da irin wannan ɗanyen hukuncin mutum da zaran ya samu matsala da shugaba mukun tana mun ta karantawa tun can baya tun rigima abbasa da alhassan abin nan albarmaki yahya albarmaki da ɗan uwan shi hassan albarmaki wanda aka ce a aura mishi abbasa kanwar su mahadi amma da sharaɗin kai ya taɓa kwana da ita kuma sai aka ganta da ciki wannan ya ja mishi matsala kafin gari ya waye aka talauta gaba ɗaya danginsa aka kama su a inda ka amma yan shiya a garin na aka aka musu ko fiye ma da haka duk wani dangin sai da aka kama shi cikin dare aka kulle na kashewa aka wulakanta na wulakantawa aka kwace duke su haka suke shine musadara komai da kake da shi kawai sai a kwace bayan yanzu bane za a ce a je a kai ka a rufe ka har ma ka dinga takama ka je gun kotu ta ce ka a kama ka ko a ce ka a kwace dukiyarka daga baya kawai a ji an sake ka sai dai Allah ya sake su ba ka sake su da sun kama ka kai ci kudin gwamnati to ranar zaka gane kuranka Allah ya kyauta wa amma abul farj ibn al-jawzi malam zahabi yace shi ko ibn al-jawzi a cikin tafin shi al-muntazam kenan fi tarikh al-muluk wal umam fa qala yace akhadhu minhu ma miqdaruhu 16 alf alf dinar abinda aka kwasa a gunshi dinari miliyan goma sha shida dinar ne duk kwaya ɗaya fa kusa naira dubu ɗari uku duk kwaya ɗaya da wannan tsadar dalar ba saboda rubu dinar a yanzu wajen dubu saba'in ne to kaga sau hudun shi shi ne zai baka wato dubu ɗari tamanin to shi ne dinari ɗaya to sai ka yi sau miliyan goma sha shida shi ne kimar abin da aka kwata a wurin shi ainan tsabar kuɗi cash wa warakan da tsabar zinariya azurfa da zinariya wanda suke na kwandalayen wa kumashan da suturu wa khailan da dawakai suna aka musu wannan kimar gaba daya ta dinari miliyan 16 kuma wanda duk ya kwasa ne shi ma daga dukiya al'umma shi ma dama suna suna suna duk abin da ka san ana yi na corruption suna yin shi cin hanci da rashawa karkata da dukiyar gwamnati ba bakere fadilin abin nan a ƙara ma kwangila kuɗi a anshi cin hanci don a bada mukami duka suna yi duk ana yi wakila kanat indahu wada'i'u azima wasu suka ce a'a wato ajiya ce mutane da suka dinga sa kudi a kan shi ba na shi ba lizatul al-mu'tadi qatarun nada bintu humarawayya kun tuna wata mata da ake labarin ta a baya wadda aurenta ya zama abin tarihi a duka duniya ko wanda ƴan rakiya ma kawai sai da aka nemi daga misra za a kawo ta bagadaza sai da aka nemi ƴan rakiya sojoji murtazaka bataliya ɗaya mutum dubu su suka rako kayan saboda yawan kayan da aka zo a gaya sarkin da ya aure ta cewa tana nan zuwa aka rasa ina za a aje kayan in ta zo a fas kawai kayan gara sai da aka je aka gina mata kasaru sabon villa aka gina na musamman wanda estate ne anguwa guda kowane ɗaki da gadon shi da sif ɗin shi da miran shi da komai kamar da ana yi a zamanance wurin fakin ɗin raƙuma sai da aka nema na musamman da za a aje raƙumanta raƙumi ne guda ɗari laftin raƙumi ɗari daga kayan amarya ne amma kuma auren bai albarka ba mun tuna mun karanta labarin buran kun tuna a baya matar halifa al-ma'mun yar wani wani kwamishinan shi da ya aura wanda shi kan shalifan sai da ya ce ma mutum wannan albuzatin da yake yayi yawa albuzatin da yake da aka zo mata buɗar kai buɗar kai aka zo mata yake inda ake zuba kuɗi kakanninta da danginta da yan uwanta suna bari da kuɗi yace gaskiya almuzaranci ne yayi yawa halifan da kanshi wanda kuma duka yaran shi duk mun karanta mun kuntuna so yana daga cikin mazaya na wannan zamanin na Banu Abbas musamman da daga daga wucewar halifofi na farko shi Ma'mun din nan kuntuna an ambata cewa shine karshen halifofi masu karfi a cikin su al-khulafa'ul aqwiya wanda ake jin tsoron su a duk duniya to shine na karshen su din na bayan shi din nan manage da kan mutawakkil su ne masu ɗan ragowar ƙarfin mutawakkil da mu'tasim suna ɗan ragowar ƙarfinsu amma waɗannan an riga an shiga zamanin rauni to daga cikin abin da ya halaka daular banul abbas akwai wannan zurfafawan abin abun bin duniya da jin daɗinta wanda Allah yake cewa wai za a ranna an nuhlika ƙaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawlu fa dammarnaha tadmira Allah ya ce dan muka so mu halaka wata alƙarya sai mu bai wa manyan cikinsu dama sai su biye mason duniya su ta sharholiya su ta bin jin daɗin duniya Allah ce sai mu kace-kace da wannan al'umma kamar yadda muke yanzu shi ne abin da ke faruwa da al'umma duk inda manya suke abin da ya dame su kawai ke sharholiya shi kan shi halifan na ƙarshe in kun tuna mun ambaci cewa kibiya ko mu zo nan bago kibiyar da aka harbo da ta tara suka harbo ta farko cikin garin Bagadaza ta same shi ne yana gidan club gidan rawa wata wata baiwa shi da yake ji da ita wanda yake ce ma raha rahatu jin hutu sunan ta kawai kenan kibiyar ta sauka a kirjinta ta kashe ta ya fara kuka saboda takaicin mutuwa ta damu shi kawai kenan mutuwa wannan jariya shine al-musta'sim ala Allah to halifofin banul abbas sun shahara da wannan igdak din a cikin malazzat da su da 'ya'yansu da matansu da ma'aikatansu da kwamishinoni da gwamnoni da duk wani mai faɗa aji abinda suke yi babu sauki yayin da talaka kuma yake cikin irin talaucin da kaga ana yi dinnan yanzu in kana so kaga bayani sosai akan wannan akwai littafi na na Muhammad Ali Sallabi Aliyu Sallabi yana da series na littafin tarihi to gaje ka dauki kawai wanda zaka dauka ka dauki al-maghul al-maghul asbabul intishar wa asbabul suqut al-maghul bayna al-intishar wa suqut kuna makamancin haka tarihin maghul su jinkizka su hulaku dagawarsu da kuma faduwarsu dama su ne suka rubuta daular Banul Abbas Allah ya kama daidai wajen zame wannan tarihi Allah ya raya Muhammad ka daidai wajen yanzu sura wajen shekara 300 kama isa wajen 656 inda ranmu da lafiya zamu kai wata rana to wannan wannan daula ta Banu Abbas an zo an same ta a cikin sharholiya ne kawai sai aka karasa ta kamar yadda daulolin musulunci suke a yanzu ba abin da ya dame su in banda sharholiya shi yasa gashi nan musulmi duk yawan mu a duniya da yawan kasashen mu da arzikin mu da tarihin mu da komai muna ji muna gani ana kashe yan mu a Falastin babu abin da za mu iya musu addu'a ma wannan jin tsoron yin musu kada a tume shi addu'a ma mutum yana tsoron yin mafalastinawa kada a tume shi ana ta kashe su ana musu ruwan bamabamai amma musulmai su rasa yadda za su wannan ya daga cikin zamun nan rauni tare da cewa wanda ya san tarihi ya san cewa musulmai sun gamu da nakabat wanda suka fi wannan musulmai sun taba shiga damuwa da kunci da rauni wanda ya fi wannan da ake ciki dole san tarihi ya sa abin da ke faɗa yanzu musamman misali wannan da muke faɗa na zamanin abbasiya su kutu bagdad ya fi wannan abin da ake gani ƙwace baitul maqdis da aka yi abun zanki nurdin zanki wanda kafin shi na kafin shi da kanshi ya ɗauki alƙudus ya bai ma na yake ci mishi frederick athalis wanda shine sarkin almaniya sarkin jamus kenan a lokacin ya ba shi a matsayin cewa a yi sulhu shekara goma me ya sharaɗin sulhun za ku mamun baitar makaris haka musulmai suka fita baitar makaris salin alin suna ji suna gani suka haƙura shiga ta ɗan shida kenan talatin da bakwai an yi wannan musulmai a andalus sun ga ƙasƙanci wanda ya fi wannan wanda yake koma zuwa ga har aka kai wa musulmi zai je gun su kafirai su Elizabeth da makamantansu ya je ya ba su kuɗi su zo da sojoji su yaƙi ɗan uwanshi musulmi ɗan uwanshi na jini ɗan uwanshi na addini don kawai a ƙwace gari a bashi an sa an taɓa samun wata shaɗaniya da ta yi mafarki ta ce mata sarki da ta yi mafarki ta ce an nuna mata ta haifi ɗanta a masallacin musulmi aka kira masu fasara suka ce mata in dai ko ta samu ta haifi ɗan masallacin musulmi to ko sai ya mallaki andalus din nan sai to ita ko ka abin take so kenan a dauke ta a kai ta masallacin qurtuba a ciki za ta yi naƙuda ta haihu kuma sarkin ya ce to ba komai ya muka iya sai mutanen gari ne suka ce wallahi ba isa ba duk abin da za yi sai dai su kare musulmai sun ga wannan kaskancin a andalus sannan ita kanta a fitan musulmai na ƙarshe a andalus wanda wannan yaron ya bayar abdullahi da suke ci mishi al'ahmar na ƙarshe na banu al'ahmar wanda ya fita yana kuka yana kuka mata ma suna dungura kanshi suna cewa Allah wadaranka mata ma sun fishi jarinta wanda ya miƙa masu abin nan su Elizabeth ya miƙa musu kastin na ƙarshe da musulmai suka mallaka har yanzu hoton shi na nan mutum-mutumin shi na nan inda ya tsaya akan dutse yana kuka a haka yi nika musulmi ya mika garin suka tsallako suka tsallako ruwa aka kakkashe wasu suka dawo suka dawo magrib musulmai sun ga lokacin da sai sun taho sun roƙi yusuf ibn tashfin shugaban daular murabitun shi yake haurowa daga magrib daga morocco ya hauro da sojojin shi a jirgin ruwa da zai tare musu fada a andalus sun ga haka ƙarshe ya kwace andalus ɗin ma daga hannunsu duk musulmai sun ga wannan musulmai sun gana kabat iri daban-daban wanda sun fi wannan musulmai sun ga bala'in da tatar suka yi musu wanda kamar yadda ibn al-asir yake faɗa sojan tatar kwaya ɗaya sai ya shigo masallaci ya same mu kamar yawan madanna duk sai mu ruga da gudu mai ta faɗuwa muna tashi ya yanka wanda ya ga dama ya kama wanda ya ga dama kamar kajin turawa ba wanda zai iya mishi komai kwaya ɗaya zai iya zuwa ya wargaza ƙauye haka suka dinga yin wannan abin sun yi a Mosul sun yi a Samarkanda sun yi a Hims suka zo suka yi a a Dimashqa suka zo suka aiko da wasiƙa masu Qutus a Misr cewa ga sanan zuwa wanda suka kawo suka suka suna rashin mutunci suna iya shege kai shine dai wannan musulman suka zuke suka ce kai mu ba ƴan ba shegu bane ƴan halas ne mu suka kama duka ƴan sakon nan suka yanka su duka su 30 aka zo aka jera abin nan mashi guda talatin aka sa kawunansa a wajen aka tura wa da shi shugaban nasu kaftiga aka tura mai da sako cewa in ya isa ya zo din kai bayan an tura sakon ma kawai sai suka yi zuciya suka ce kai bari ma mu mu fita ma mu je mu bi shi ba za ma mu jira shi ba kawai mun fasa ma jiran shi shine fa sannan musulmai suka dawo da azimar su akai wannan mashhur yaki na Ainu Jalut a cikin watan azumi har musulmai suka samu suka ci nasara akan waɗannan shedanun wahashiyun din wanda duk duniya sai da aka dinga taya musulmi murna ana gode musu saboda sun damu kowa magol sun hana kowa sakat yadda kaga America haka suke wannan zalunci kaga musulmi sun ga wannan nakabar din musulmi sun ga nakabar da aka musu ta karshe a a a daular Usmaniya ta Turkiya wanda aka hada kai da munafikai duk wancan ma kowanne ma an kafa tarihi akwai munafikai a ciki dukkan munafikai ne suke wannan aiki namu na cikin mu abinda aka musulmai aka karya daular ta ƙarshe ta musulunci yau shekara ɗari kenan 1923 wanda duk da irin matsalolin daular musulunci ta Uthmaniya wallahi inda tana na har yanzu musulmi su fuskanta wannan walakancin saboda akalla sun rike wa musulmi tsarin siyasa na bai ɗaya na duniya musulmi suna da halifa ƙwaya ɗaya wanda duk duniya ake jin maganarsa amma tunda aka zo aka rarraba aka ce kowace ƙasa ce zaman kanta nationality nationawa ne ne kowace da tutarta da sarkinta da constitution ɗinta da iyakarta da umlarta karansinta da komai ɗinta shikenan ba ruwan kowa da kowa tunda aka tsaga mu haka muka yarda shikenan yanzu aka rasa wani jagora ƙwaya ɗaya a cikin musulmi da zai tashi ya dawo da musulunci haibarsa irin yadda Salahuddin Ayyubi suka yi irin yadda su Qutus din suka yi irin yadda su Baibar suka yi irin yadda su al-muhallabi na bi sufra suka irin yadda komandoji suka yi a gabas da yamman duniya to musulmi sun ga wannan nakaba din kuma kowace ga koma ka dauke ta bala'in da musulmi suka gani a ciki yafi wanda ake gani yanzu dole san tarihi ya gane abin da take nufi saboda za ka ga an daidaita musulmai ba su da ta cewa an kashe an yanka an kama an kona gari an rasa yadda ra'ayi yanzu ga yana ana yi a Falastin ba musulmi suna kallo sarakunan Laraba suna kallo sauran sarakunan musulmi suna kallo majalisar ɗinkin duniya kuma Amerika da sauran matsiyatan ƙasashen kafirai suna ma goyon bayan abin ba sa ɓoyewa Isra'ila ta riga ta yi declaring cewa so take ta ƙarar da su dukkaninsu kowa kawai suka ce kowa is responsible babu wanda za su kyale ba mata ba yara ba manya ba sojoji ba farar hula sun rusa gidaje sun rusa makarantu asibitoci kasuwanni da duk sauran gine-gine na fararen huluna yanzu haka ma ana jin tsoron yaduwa annoba a wurin saboda yawan mutane ke kasar rubus din da ba a iya musu jana'iza ga wakin da aka gani kawai sama da dubu takwas sofa wanda suka ji rauni sama da dubu tamanin ba a maganan waɗanda ba a gani ba an hana a kawo magani an hana a kawo abinci an ɗauke ruwa an ɗauke wuta an ɗauke sabis na intanet an kashe 'yan jarida an kashe likitoci da wani irin bala'i ne wannan wani irin bala'i ne musulmi suke kalla amma mu kawai kullum muna kwanci cikin matanmu da yayan mu kawai muna ganin ba komai ba ƙaramin bala'i bane fa jama'a tarihi sai ya tuhumi mutanen wannan zamanin akan akan taƙa'usi da suka yi wajen taimakon mutanen a Falasɗinu so don a waɗancan zamunan ne wannan abin da ake yi to ya zama wajibin halifan musulmi ya kira jihadin musulman duk duniya sadu su je a kan waɗannan ɗauki kuma haka aka dinga yi a baya halifan musulmi ya zaune a garin da yake in yi cewa ga wasu al'umma musulmi wasu sun kai musu farmaki abin da yake wajibi a kan shi dole ya yi tamfiri cewa to a fito a haɗa can a je a kai musu ɗauki kamar yanzu babu wanda zai wannan musulunci babu wani shi duk kuma dokokin duniya na ƙarya ba ruwansu tun da musulmi ne ake kashewa makaman da ake ta kawowa daga amerika daga jamus daga ingila allah kaɗai sai yawansu kuma so ake kawai ƙarshe in an gama ruguza wajen dole su haƙura su bar wajen to sai a ce shi ma shi kenan ya shiga cikin isra'ila dama kuma wani ɗan ziri ne fa kilomita arba'in ne by 20 kawai da aka bar musu kuma sama da mutum miliyan biyu suke rayuwa wajen akwai akwai wato density na population da yawa a wajen saboda saboda ba a ba su dama Allah ya ba su kuma juriya da dauriya fiye da yadda kake tsammani in ba da haka ba tana an gama da su to irin wannan abun da gaskiya abin da yake jin shi shine yadda musulmai muka karkata zuwa ga duniya da san holewa a duniya in ka kalle mu gabaki daya jajayen mu da bakaken mu da masu kuɗinmu da talakawanmu kowa burin shi ya samu yadda zai ya hole shi ne amarna mutara fiha fa fasa fiha shi kuma a taraf dama kullum bai zuwa da tsantsa alkhairi sai ya zo tare da sharri ai shi ne dalilin sa talakawa suka fi yawa aljanna saboda ba su da chances ɗin yin saɓo akwai saɓon da ya fi ƙarfin talaka ba zai iya yin shi domin saɓon yana buƙatar sai kana da ƙumbar susa kuma shi dai da ita iya saɓon da talaka zai ya wuce gulma shi ne kawai saɓon da zai iya yi cikin kwanci hankali ba zai iya biyan kuɗin shan giya kuɗin caca kuɗin zina kuɗin luwaɗi duk waɗannan da kuɗi ake yin su ba zai iya ba ba zai iya hawa jirgi tafi inda ake yin su ko mota ba duk ba zai iya ba sau da aka saɓon talaka kawai shi ne gulma ko wasa da sallah zai wuce wani almuhim jama'a ya muke ta cewa ne hamurka yana wajen ok muna magana akan wancan da aka kwace mai dukiya ko Allah ya kyauta to wani wani a ƙari anan shine yake cewa qila kana inda huwa bai'u azima li zawjati al-mu'tadid qatarun nada bint khumarawiya wa qala ba'd an-nas wasu mutane suka ce ra'aitu saba'ika adh-dhahabi tuqabbalu bil qabban bayna yaday bil jassas ce naga saba'ik shine jam'u sabika sabika shine wannan abu da ake ce ma gold bar irin gundarin zarar da ake yin shi haka kaman kamar biredi shine sabaiqul zahab to irin waɗannan saboda yawan su za a auna kawai sai dai a auna nauyi ƙwariya ƙwariya yake auna su ba za a auna su da ɗai ɗai ba sun yi yawa sai dai a auna kawai ƙwariya ƙwariya irin da ake sai da waya a Dubai gaje Dubai gaje da ake sai da waya haka za ka ana wurgi da su ƙwariya ƙwariya in ka je siyan waya ɗari ɗari ne kawai ɗari za a sa maka batir ɗari caja ɗari fuskar waya ɗari bayanta guda ɗari sai mai ne kuma airfis ɗari kwali ɗari sai ko a wurgoma haka za ga ana wurgar da su a wannan kaso ta dera irin wannan wayoyin da muke amfani da su wannan 'yan china haka yake su da su habba habba haka suke cile to saboda tsabar kuɗi sun ishe shi sun yi yawa ba za a yi kirga su da ɗaiɗai ba sai dai da sikeli da nauyi ko ake kirga su aka saka masu kuɗi suke yi Allah ya kyauta to wannan ma ya isa haka ya ma so yawa bari mu dan taba wancan din ko me sunan shi Allah baka namu lokaci bane ko ai fuska abunka bari taba usul fiqin nan kafin dare ah muna magana malai yana muna magana akan a cikin usul fiqi alaman da al-hadith yana magana akan wato dalilai game da ingancin daukan magana sahabi a matsayin hujja za mu tashi inda yake cewa yana nakaltowa daga ibn al-qayyim a cikin dafin ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin ibn al-qayyim ya faɗi magana shi ko malamin nan al-bakistani ya nakalto ta wa min tilkal awji anna sahabiyya idza qala qawlan falahu madarik idan sahabi ya faɗi magana to yana da inda yake riskar magana yanfaridu biha wanda ya kadaitu sauran mutane ba su da wannan damar min ha daga cikin abin da sahabi yake samu damar ta bashi faɗan magana an ya kuna sami a haminan nabi sallallahu alaihi wasallam ta yi wannan magana ya ji daga annabi ne da ya zo faɗa ne bai ce annabi ba asani abu na biyu an ya kuna sami a hamin man sami a hamin ko kuma ya ji daga wani wanda ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asalisu na uku an ya kuna fahimaha ko kuma fahimta ce ya samu min ayatin min kitabillahi daga wata aya cikin zafin Allah fahimaha fahaman khafiyan alaina faman khafiya alaina ya fahimci ayar fahimta da mu ta buya gare mu arabiu abu na hudu an yakuna qadid qadid tafaqa qadid tafaqa alaiha mala'uhu tayu da yawa daga cikin sahabbai sun hada kan wannan ra'ayi walam yunqal ilaina amma ba a cira to bane illa qaulal mufti biha wahda sai wanda ya magana shi kadai alkhamisu na biyar an yakuna li kamali ilmihi bil lughati wa dilalati al lafzi alladhi farada bihi anna أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمن من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أفعاله وأهواله وسيرته والعلم بمقاصده فتكون فتواه حجة كده إذا ما أتكنزن الناس سبو تكر ilimin sa da harshe da cikar ilimin sa da dilalatul lafzi ko kuma wata karina ta yanayi wadda ta ke da alaka da maganar sanda aka faɗa shi tunda magana a gaban shi aka faɗa fahimtar shi ta fahimtar wanda ya ji daga baya ko ya karanta a littafi ko kuma a hada da wasu abubuwa da ya fahimta da tsawon zamanin da ya yi a rayuwa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abubuwan da ya shi ko ya gani sai zama fahimtarsa ta wuce sauran fahimtar mutane mutumin da ka zauna da shi ka rayu da shi za ka fahimtar maganar shi fiye da wani wanda ya ji daga baya ko ya gani a bidiyo ko ya karanta a tarihi fahimta ku ba ta zama ɗaya ba yadda alaƙar yanzu dai da kake so misali ka fahimci rayuwar abakar gumi za ka fahimci rayuwar shi kamar irin da su malam su sambo su malam rabiu daura su babanti ne da makamantansu da suka rayu da shi da sun fi ka sane shi to haka sahabban da suka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi tabi'ai sanin sahabbai sun fi tabi'ai sanin shi haka tabi'ai sun fa na bayan su haka dai haka dai haka dai malai yake cewa min tikal aujuhi anna al-ard la takhlu min qa'imin lahi bi hujjatin falau jaza an yukhti as-sahabi fi hukmin ولا يكون في ذلك العصر ناطق بالصواب في ذلك الحكم لم يكن في الأمة قائم بالحق في ذلك الحكم yace a cikin suna Allah kowane zamani Allah yana tada wani wanda yake faɗan gaskiya to muka dauka cewa da gaske sabon ya kuskure amma kuma har zamanin su ya shude babu wanda ya ce mishi ba haka bane to ko dai mu ce magana shi daidai ce wanda shine magana da ya kamata mu faɗa ko kuma mu ce to ya nuna a zamanin babu wanda suka san daidai sai shiken kaga ba za mu faɗa haka min tikal auji annahu lam yazal ahlu ilmi fi kulli asrin wa misrin yatajuna bi fatawahum sannan kuma aikace mun ga cewa malamai a kowane zamani da kowane gari ba su gushe ba suna hujja da fatawan sabbai wa aqwalihim da maganganunsu wala yunkiruhu munkirun babu wani da yake inkarin abin da aka faɗa minhum daga cikin malaman wa tasaniful ulama'i shahidatun ala zalika da tafi malamai shaida ne akan cewa koyaushe ana kafa hujja da maganganun sahabbai zara an faɗa aya da hadisi sai a ce sahabi wani ya fassara kaza sahabi wani ya ce kaza kuma duk malaman musulunci a duk zamuna sun yarda da wannan tsarin na ilimi babu wanda yake inkarin wannan tsarin fa ayu kitabin shi'ita min kutubis salafi wal khalafi al mutadammina lil hukm wad dalil din zafin da kaga dama a cikin tafi malaman baya ko na da can wanda ke dauke da hukunci da dalilin sa wajadta fihi listidlal bi aqwalis sahabati za ka ga ana hujjar maganin sabai a ciki walanta jid fiha qattu laysa qawlu abi bakr wa umar hujja ba za ka taba ganin wani a cikin su ya ce maganan abubakar da umar ba hujja bane wala ya hatajju bi aqwali sahabati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa fatawihi ba wanda ba wanda ya ce ba a hujja da fatoyin sahabbai da maganganun su fa in kila in wani ya ce law kana qawluhu hujjatan inda maganar sahabi hujja ne bi nafsi a matsayin kanta lama afta da ba zai kuskure ba wala kana ma'asuman da ya zama ma'asumi fa idza kana yufti bis sawabi taratan wa bi ghairihi ukhra tunda kuma kun yadda cewa lokaci sahabi yakan yi hujja magana daidai wani lokaci kuma ya kafa hujja magana ta zama kuskure fa min aina lakum anna hadhihi al-fatwa al-mu'ayyana min qism as-sawab to wannan fatwa da ake magana yanzu ta sahabi wanda kuka ce a hujja da ita ta ya kuka gane cewa daidai ce kila sai a ce aladilatul mutaqaddima tadullu ala inhisari sawabi fi qawli fi surati al-mafruda al-waqi'a magan da aka faɗa da suka gabata suna nuna cewa wato daidai din ya takaitu a cikin abubuwan da aka samu wa huwa anna min al-mumtani an yaqulu fi kitabillahi al-khata al-mahad bai yiwa bai su faɗi kuskure tsantsar kuskure game da tafin Allah wa yumsikal baquna anis-sawab sauran kuma sun san daidai su shiru ba su gyara ba fala yatakallamuna bihi fada huwa muhal wannan shine babu sahabi ya faɗi magana game da alqur'ani ya kuskure kuma a rasa wanda zai gyara mai in har ya kuskuren a cikin sa ana samun wanda zai gyara mishi kamar da aka samu da yawa a tarihi wa bi hadha kharaja aljawabu an qawlihim law kana qawlul wahid minhum hujjatan lama jaza alaihi alkhata daga nan ne za a fidda wannan magana cewa inda ɗayan su zai iya magana shi kadai a karɓa to da bai kuskure ba fa inna qawluhu lam yakun bi mujarradi hujja ba an ce magana ce kawai hujja ba bal biman bafa ilaihi mimma taqaddama zikruhu min alqara'in za hada maganar da ababan da suka gabata na qara'in da aka ambata mala yace intaha ma zakar ibn qayyim mulakhasan abin da ibn qayyim ya fada ya kare a takeice insha Allah za mu saurara da Allah kan darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da ba mu dage wajen yi waɗannan ‘yan uwana mu na Falastinu addu'a, musamman addu'o'i a keɓance wanda kake cikin dare, wanda kake a cikin sujuda a bayan salloli a lokacin shan ruwa ga mai azumi ko lokacin lokutan karɓar addu'a mu dage tunda iya abin da za mu iya kenan, to kar ya zama wanda za mu iya ma mun gaza. kar mu gaza daga ɗan abin da za mu iya mu ji damuwa a cikin zukatanmu mu tausaya musu sannan kuma musu addu'a Allah wadda kashi ya kawo musu mafita Allah ya gafarta wanda suka mutu cikinsu Allah ya sa shahada suka yi Allah kuma ya fitar da mu mu duka al'ummar musulunci daga wannan kaskanci da muke ciki da wannan rashin sanin ciwon kai wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum warahmatullahi